Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Na godiya da Allah ya dawo da mu bayan mun yi ɗan tafiya na sati biyu a dalilin intikalin kaliban shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a sha ahmad dam da shi ibrahim ya ya koma ga allah muka samu labari muka tashi muka je muka yi ta'aziyya Allah kuma ya dawo da mu kuma lafiya alhamdulillah Allah ya jaddada masa rahma Allah ya kara nawara masa kuma Allah ya saka masa da alkhairi dama yana fadin cewa shi wani aiki ne kawai yake so ya kara tashi shi ya gaba aikinsa shi ne aikin masallaci har an buɗe masallaci shi kenan shi burinsa ya cika saboda haka da Allah ya taimake shi cikin lokacinsa aka buɗe masallaci kuma alhamdulillah aka buɗe masallaci kuma bai wuce wata uku ba ko wata uku da yankai kuma sai ya koma ga Allah kuma alhamdulillah mun ga dai abin da muka gani wanda yake dama kowa kawai ya yi aiki duk abin da ka yi kuma za ka ga abin da Allah zai saka ba alhamdulillah mun ga abin da muka gani na alkhairai wanda yake wannan zaman ba zai ba mu dama mu faɗe shi ba amma wani zamani rana za mu samu lokacin mu faɗa wa kowa ya ci Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kara mai shehu karama alhamdulillah kuma da muka yi tafiya kuma ba wai an sai da karatun ba ba an ci gaba da karatu kuma muna godewa Allah kan haka kuma ba ma nan muna can madina ta kawo amma karatu yana tafiya yana ci gaba alhamdulillah muna wa Allah godiya Allah ya saka da mala alkhairi Allah ya kara masa lafiya ya kara masa himma Allah kuma ya kara masa wato juriya kuma Allah ya kara masa wato taraki da madadi أبارك الشيخ إبراهيم فاتحة وصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن رحمة الله تعالى وبركاته وسرارو على فاتدا وادمو أولنا مزونين البركة زاوية مولوه شيخ سلاو الدين رضي الله تعالى عنه domin sauraron fassara diwani daga bakin malamin malam shehu mansur a yau lahadi shida ga watan yuni miladiya dubu biyu da goma wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan jimada sani hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin a karmakon Allah bismillah ربنا بسيد المختار ونوره وفجه المدرار فعدنا العلوم المعارف فاطنا المرم والعارف يا ربنا دع بالعباس وسره ونوره النبرات وافتح قلوبنا بخير الجامة واغلق أبوابنا بنور الأمة يا ربنا بسيد التهاب بنور يوم الجماعة يا ربنا بداية
suka rage wa man bi da kai fadiyaje la illa na al-abida wal ibada fa inna al-junuda wal ibada wa qala al-kunuz wal wuluda wa bidna al-abdan wal uyuda ya rabbana li shakra khalele غفرنا ونور الزميل فعطى المرأة والليل الأمور يعلم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدر والتعده بلذة تأتي لنا بالسفر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa ko da shawararsa kuma kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a halara ta maulanmu Sheikh Salahuddin radiyallahu tabaraka wa ta'ala an wa Allah wa qawu wa awwala Allah umrahu muna masa ta'aziyya a ainihin wato babansa ko yayansa duk wanda aka ɗauka ya yi daidai babansa ne a shekaru a addini kuma yayansa ne a jini kuma muna masa taziya ba wai dan mu ma ba za mu tafi ba suna cewa muna yin ta'aziyya ba dan mun amince cewa mu za mu dawwama ba a sai dai cewa ta'aziyya sunna ce ta addini su wafatin su wato da rayuwarsu duka alkhairi ne gare su da mu to amma mu abubuwan da muke samu a hannunsu na madadi shi muke wa kuka sai dai kuma Allah ya gaya mana bayan sakh min ayatin aw nunsiha la ati bi khairin minha aw misliha to mu faida ko da yaushe khairin minha Allah yake ba mu saboda ba ma ayat kusan mu ce ta fi shafan mu kowane mutum akwai tarihinsa a Qur'ani kowa da mutumin kirki da salihi da wani da makiyi da munkiri da kafiri da ɗan iska da matsayaci kowane shege akwai tarihin sa cikin alkurari babu wanda Allah ya rage ma farradna fi kitab ne shai ba wanda ba ya maganar sa ba shi yasa sai na abi ce wallahi ko alluran mu ce ta bace in mun duba qur'ani za mu gane inda take so da haka abinda muke wa kuka madadin mu amma maulan mushu ahmad dam radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya ishe shi halala kuma ya ishe shi daraja kawaici kawaici yana daga cikin mutanen da Allah yake bance su da kawaici man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut to shi daima cikin santi to da haka Allah ya kara masa yadda muna yi wa Maulan Mushak Salahuddin ta'aziyya kamar yadda dama daga gida ma an bamu nauyin ta'aziyyar cewa in mun zo mu to ko mun isar da ita ko muna godiya game da addu'o'i da kuma wato al'amuran mu baki daya da zahiri da batini da ake ɗaukar nauyi ake kaiwa gaban shehu radiyallahu anhu kuma muna nan muke ganin warwarewa Maulan Mishak Salahuddin bai taba zuwa kaulaha ba ya dawo face mun sake ganin ci gaba addini da fa'ida da dariƙa duk sanda ya tafi sai mun ga canji saboda haka mun yadda kuma mun gode cewa lallai duka halin da muke ciki shehu yana sani tunda ana gaya masa ko mu muna ganin yayewa ko muna ganin ci gaba a cikin lamarin mu Allah ya kara masa lafiya da tsawon rai to yau kuma abun mamaki ba mu san abin da shehu salawu ya gaya wa shehu Ibrahim ba yau za mu tashi ɗawaitu wata halki ɗari da ilal haƙƙi a ji wani abin mamaki so da haka wanda yake cikin talauci ko yake cikin jahilci ko yake cikin wahala da kunci to ya fiti zuciya ya farin ciki mai yayewa zai yaye
عليه صلاة الله ثم سلامه لويت وسهلت طريقا إلى الحق لكل مريد والحق بالحق لويت إبادة العوالم كلها ربي رسول الله أمات لويت نوم العارفين في أسرها أمني علي الموت لويت مادي المدينة عليه بعين بحال على فتي ترى مدام محبة الأمين الذي يمضي رسول آمين أكرم الخلق كله من سمى الله جليل جميل كامل ومبشر نذير مدعو من دم الله إمام لرسل الله وهو ميته وبركة من قيل أمري وما أمري علي بهينه إدعاليا أبلاني معياه كلما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بي كان ما كان وبي يكون ما يكون حرف القاف شو شهر في الكافر قويت
na lallade yani ko da dalili ila Allah tabaraka wa ta'ala lil muridin as-sadiqina ba kowa ba
وسهلت sannan na sauƙaƙe ai wasa haltu halahum fa yasluna ila Allah tabaraka wa ta'ala bi aqrabin muddatin bal ila fatin wa hadha al-amru waqi'un fi hali hayatihi wa ba'da mamatihi wato shi yace dawaitu na lallade nisan hanyar tafiya zuwa fadan Allah ga muridai masu gaskiya ba ɗan tuwa ba wasa haltu sannan na sauƙaƙe gare su sai su nuna irin lai sai kaga sun sadu da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ƙanƙanin lokaci kai bar wannan zancen a cikin ƙiftawar ido almajiran shi Ibrahim suke saduwa da Allah dan ne ba ya faɗi ba wa aqbilu man qad habbani kullu mahamahi ila al-hadrati al-aliya wa law kuntu ramizan ina lalladewa tazzai da baƙaƙe da saharu da tekuna in tun kuɗa mutum ila hadarcin lahi ta baraka wa ta'ala ko da ina cikin kabari in ka gaba ma wannan ba matsareci ne kai ka san kowa kamar yadda ka ji iyas din nan kowa da ma'anar iyas aure shi wani daloli ne iyas sai wani kuɗi ne wani abin nan ne wani na gaya na da za a ce yanzu ai layi ana neman kuɗi ana ana ana raba kuɗi billahi allazi la ilaha illa an yi layi ana raba dubu hamsin hamsin kana ji ko tun karfe goma na safe kake bin layi har la'asar ba zo kanka ba sai da karfe biyar da rabi ta yi mutum ɗaya ya rage ta karbi kuɗin sai ga shi ibrahim ya zo wucewa na rantsi da allah wanda zai bar layi ya bi shi wallahi tallahi sai an tuna Allah wani ya gan shi ne wani sunkuyawa ba wani zai taɓo shi za ka sha mamaki sai ya ce kai ga fashe wani ka sa abin da wuce ko an ga ba ban gan shi bane so ne ke karba kai hajiya in ya karba wallahi ba za ka ƙara gani shi ba har shi wani koma ba zai zo ba amma ya iya hayaniya ga yiwu ya zo faila a yi magana ka ce faila to sai da ka shehu ya ce ina lallaɗe da zai da faƙaƙe da saharu da tekuna da manyan duwatsu in tun kuɗa mutum zuwa ga hadara Allah ko da ina cikin kabari walau kun turalizan hayati rumuzin kullu hawa isharatu tufassir mama zalikal qabru busra rayuwa na baki ɗaya zaurance ne da ishara dole abu da yake ce yes ne je Ibrahim ai shi Ibrahim mutumin Senegal ne wala ne gaza ne wannan duk zaurace kuke yayi ai isharu kuke kawai a ba za ku gane ba sai randa kaburbura suka daddare to da za a tashi a filin kiyama rannan ne za ku san man ana wa man antum saboda haka wannan duha ne ake yasa ake kokari yanda kake zama kake wuri kake tafakkuri ita tunani kai ta tunani cikin shi kai ta nisa cikin shi saura ka shi yasa ya ce kawaitu na nannade wata haltu na sauƙaƙe a tariƙa ilallahi yani a turkul muwassilatu ilallahi hanyoyin saduwa da zatin Allah fa wasu hadidillahi yin fadi wasiya saduwa da zatin ma'aiki a yau baya yiwa sai an sadu da ni saboda haka jinne neman Allah ya zo nan jinne neman Allah ya ta san mashi Ibrahim kuma abun mamaki kun ji shehu ya ce na nannade hanyoyin saduwa da Allah baki da kun san abin da shugaban sufayen farkon ce imamul judaidu cewa a turku a turku ilallahi adad anfasul khalaiq abin da yake hanyoyin saduwa da Allah adadin numfashin halitta ne to adadin numfashin halitta shi Ibrahim ne nan nan ko makiyinsa ne kai ko masoyinsa ne baka sani ba sai ya fi kake numfashi dan babarka da zai jinjin da ka ta bani kiyama wallahi kuwa saboda haka al'amarin haka yake yana da rai haka yake a yanzu din nan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum dama للوارث ما للموروث سورة إمام الجنيد يتي عينهم hanyoyin saduwa da Allah adadin numfashin halitta to amma kuma hanya mafi sauki mafi saurin sadabawa zuwa ga Allah shine la ilaha illallah shine zikiri أقرب الطرق إلى دخول عدرس الله هو ذكر الله لأن الإثم لا يفارق مسماه haka shi wuce a kashi da albasa in kana so ka sami da Allah ta gaggawa yanzu yanzu sama la ilaha illallah dan uwa sai sai yanzu yanzu nan zaka tsinci kanka cikin fadar Allah shi wuce dan suna baya rabuwa da mai suna kusan da kaji an kira suna to mai sunan yana wuri ana jalisu man zakarani ya hukun zaman mai ambato na ne sai da kashe zuwa zuwa suka ce azzikiru mai shurul wilayati in kana so ka gane wali to ka ga zakiru zikiri shine tutar walita kamar wasiƙa da zikir fagar ƙudiyar mai shura wanda aka yi masa gamdagatar da yawan faɗin la ilaha illallah to an ba shi tutar wilaya kuma sawawu ko kana da ilimi ko baka da ilimi dan kusan yakin da ake yi yanzu kenan ana yakan masu la ilaha illallah suna zikiri ba ilimi ko uban waye yace sai ilimi ake la ilaha illallah ko ko mutane su mai da dariƙa kamar wani menene ake cewa wai ka sa abin da su suka ce azzikru lil qulubi qutu wa in abad min ha tamutu zikiri ga zuciya abinci ne in aka hana ta sai ta mutu yanzu na sha faɗi na ce in kaga kana zikiri ana ma abin an rera ta ne yanzu shi kenan mutum ya tashi ya ji ya siyo abinci mai lafiya ya ji ya siyo abinci mai kyau an sa mai rabin kaza ya zauna yana shi kawai sai wani ya zai tsaya gaban shi kama zagin shi kaza kaza kaza kaza ba ka da kuɗi sai cin abinci mu mu kaza kaza kaza kaza talauci ya ma kanta amma ka iya cin abinci ai ya rena ta ai kamata idan ka koshi ka same ka tsubka mai laushi ya su ba Allah kuwa to in ba reni ba ya an samu kuɗi ake cin abinci to haka ma ilimi ko kana da ilimi ko baka da ilimi faɗi la ilaha illallah dan uwa zakiru
لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم su babu yadda za a yi Allah ya bawa zuwa ga halar mutum yana da kuɗi ko kai waye ko kai dan waye baka isa Allah ya ja ka zuwa ba da shi ba sai in Allah yana da kuɗi shi kuma yace wato kunyar matakar kunya ba kunya karama ba sannan yace ba yadda za Allah ya ji kunyar ka sai ka samu raful hijabi raful hijabi sai ka samu alkashi wa rafin sai an yaye maka hisabi ya zama kana iya kallon abin da yake cikin halarari to sannan ne Allah ya ji kunya sannan shi ya ce ba za ka taɓa samun kashafi ba da yayewar hijabi sai ka lazumci la ilaha illallah sai ka faɗi ta bewa sannan ne za a taka zuwa gabanin Allah sannan shehu yana faɗi yana cewa in kana so ka gane wali ka ga mai faɗin la ilaha illallah saboda wanda ya lazumci la ilaha illallah a kofar gidansa ma akwai tuta da ake kafawa mala'iku za su kafa ta ba a gani amma kashifai da ma'abuta haske suna ganin tutar tana kaɗawa ba komai a jiki sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah so da ka yan uwa wallahi mu lazumci zikiri amma kar mu ce sa ya ce ko kar ai karatu a ta ziki abin wani zaka ga yazo ya zike shi ma yana sa baki da shi jahilin da shi ko ba zikiri majority masu sa baki zaka ga tantiran jahilai kuma kafalallu 'yan duniya kan jirai ba ilimin ba hijirin ba zauƙin ba mayan sai handama da tufashuwa saboda haka yan uwa karmi wasa wallahi wannan zamanin ba zamanin kai kokari ka dage dan in ka mutu ka tashi gaban Allah lafiya baka da matsala in ba ka wasu duniya ta yaudare ka dan duniya ta fata ma lokaci sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anna khairan ya faɗi ya ce kai in ka kasa gane karatu mutu ba Qur'ani mana ka ci maratibu da Allah idin da zanowa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati da ikai karshe cewa zakirin Allah kafiran wa zakira ta sai shiru inda wani abu gaban zikiri ya shiga mana imamul kushairi da ce Allah yana ta azzikru ulwanul hidayah wa manarul wuslati wa tahqiqul irada wa alamatu sihatul hidayah wa dilalatu saba'ul nihaya alaysa wara'a azzikr shay'un yace kai bari ka ji zikiri shine samfin wilaya duk zakiru an buga mai samfi cewa wali ne sannan ita ce zankon saduwa da Allah sannan ita ce tabbatar kana nufin Allah in ba ka zikiri ƙarya kake ko ka ce kana son Allah munafiki ne ko budurwa ce kake son an zauna dandali ba za ka bada labarin ta ba in ba ka bada labarin ta ba ƙarya kake ba abun da ya ratsa ka ba soyayyar baki ne kawai dan da zai shiga zuciya sai ka bada labarin ta sai abokin ta bar ta boka Allah sai dinga dan tabo kai la yana ana kawar da zancen baka sani ba saboda ka riga ka shiga wani wadi to haka Allah ma in kana son Allah haka za ka ta zikiri ka ta mutan shi sannan ya ce idan ana so a gane cewa yaro idan ya tsufa zai ƙarfi zai amfani to ka gan shi yana zikiri in ka ga mutum baya zikiri to tsufan banza zai wallahi tsufan banza zai sau da kai mutum ya ga zai zikiri ya zikiri in ya ke zikiri ya tsufa yara su dinga tsokanar shi ba abin da ya dame mu wallahi kuwa ko dai kai zikiri kai tsufa mai kyau kamar yadda shehunan mu suke yi ko kuma ka ƙi yin zikiri ka zama abokin yara in ka tsufa sau da ka ala sun ci zikiri maulan shi ibrahim radiyallahu anhu yana sufanta yan faida a cikin kashful albas yake cewa haula illazina waqa'at fihim hadhihi al-faydatu wa shughluhum da'iman Allah wa rasuluhu wa shaykh al-tijani istagraqahu al-shaykh istigraqan kursiyan fala yaf'aluna illa lahu wajhi وهم القائمون بتعمير زواياهم في ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار في الذكر والصلاة على قدوتهم العظمى ووسيلتهم العظمى وتتبع سنته وأخلاقه وآثاره وآدابه قد أيرهم أهل الغفلة الذين لم يرفعوا لشأن الإيمان رأسا وليس لهم من التجانية إلا مجرد الأخذ وهم وإن أخذوا التجانية فأخذت ليسوا التجانيين والله هذا شو yace ka ga mutanen nan da faila ta bayyana a hannunsu su shekun bai su sai di ali sise su ahmad sham su malik tau su umar toye su usman zai su ma'abdu da waɗannan manya-manyan su shau ma jijiyanu su shau atiku su shau jibrima su shau mai hula su shau sani kafanza da manya-manyan majiyar su shau adamu azare su da sauransu su sha da zariya su sha yahuza da sauran sabiqun al-awwaluna a cikin baina shi ne ce to barka da yanda suke in kana so ka bi su ka bi aikin su shi ne ce barka da yanda suke wa shughuluhum lamarin su daiman a kodin shi Allahu wa rasuluhu Allah ne da manzon Allah wa shehu tijani da shehu tijani in suka zauna ba su da rance sai Allah in suka zauna ba su da zance sai manzon Allah in suka zauna ba su da zance sai shin hujjaji dan faina yanzu aka suke eh su dauka bari dai istagraka wa shaykh ko tijani ya nutsar da su in ji shehu istagrakan kulliyan nutsarwa na baki daya ba su ci ba su gani dama annabi ya faɗi hubbuka da shay'i yuqwi wa yusimmu hadisi ne soyayyarka da abu yana makantar da kai kurumtar da kai wallahi na rantsi muku da Allah duk mutumin da bai kurumta ba cikin shi Ibrahim bai makanta ba ƙarya yake munafiki ne ya hankali in ba ka ba zai la'anta ku yanzu yanzu duk mutumin da bai makanta ba bai kurumta ba a cikin kaina wallahi ka ji na rantsi ba zan yi kafara ba munafiki ne saboda ka in ka shiga ai annabi ne ku hubbuka li shay'i yughni wa yusimmu san ka da abu yana kurumtar da kai makantar da kai ha ba hausa bane suka ce so hana ganin lai so hana ganin lai saboda ka shehu ya ce to lamarin su Allah annabi su tsari Hujjar ya yi musu istigiraki na baki daya fala yaf'aluna illa lahu wa bihi ba sa aikata komai ko shi wato sai dai shi kuma da shi kuma ya ce su ne tsayayyu wurin raya zawuyoyin shau tijjani wallahi kuma ka lura daga yau waɗanda suka samu wannan fa'ida suka samu wannan istijiraki duk inda zawuyoyin shau tijjani ta su suke raya banda su ɗan wani ne ba su ba sai dai in kashe ta wallahi sai dai ta mutu ka je ga ana wazifa mutum biyu ko mutum uku kuma ana yi ana bacci sai a bacci wurin minti biyu a tashi ana aina aiki an manta salati ake ko hailala to ba haila ba shehu dama shi ne ruhin da rigar ai ba wai Najeriya ba ga ba gaskiya ko aina ma in ba shehu ba da riga wannan kana wani magana da fas da aina madi da tamasila da da marakish da tunis lalle ne ainihin inda ainihin manyan suke ko ibrahim rayyani ba sai yake ba sannan sai mahmud tunisi shi ma ba sai yake ba tunis ali tabasi ba tabasi ne yake ba sai dai ali larabi ba yana zaune ne a fas ba sannan aina ma kuma larabi jamrawi ba aina ma yake ba to wallahi tallahi ko a sai idan ba shi ibrahim babu dalila yin ta kawai ake ba rai shi ne ruhin ɗariƙar tijjaniya kamar yadda ka san addinin musulunci idan babu annabi muhammadu babu ba rai duk mutumin da ya sallah babu san annabi to matacciya ce sallah duk wanda ya azumi ba san annabi to azumin matacce ne duk mutumin da ya zakka ba san annabi wallahi zakkan matacciya ce haka hajji haka sadaka haka sada zumunci haka duk abin da zaka turawa irin wannan ɗabi'un da ya wazi wani cika alƙawari wani ba haka za gani ba yan boko ba haka tausayin dabbobi da suke wani kaga wani tura ya tausayin dabbobi suna sai ko kan fa masallatai ana kashe kananan yara da mata amma zai ga wani suna tausayin dabbobi kaga muna hu ƙaryar banza kun kashe mutane amma wani suna tausayin dabba to shi ne shi wani to duk inda ya faila su za ka su suke tsayuwa wurin raye zawo shi wanda ba su ba kashe zawiyar su to ta ina kamar an ce shehu sai ne suke raya zaune shehu ya ce bi zikirin lahi ana Allah ya wasu rabar na zikiri suke yi sa'o'in aurin sati aurin yamma za ka sadda su suna zikiri to zikir wasu salata ala ku da wasu yi mulkin zuba zikiri da salata a bisa ainihin jagoran su mafi girma wasu yi da su mulkin amma halin su mafi ɗaukaka sannan da bin sunnar annabi ba wanda ya fi bin sunnar annabi su yan faila wa akhlaqi ba wanda ya fi su kwaikwayon ɗabi'un annabi sannan ba wanda ya fi su jin ainihin wato maganganun manzo Allah da lafiyar annabi sai da ya zo nan sai ce to amma kad ayyara hu ahlul ghaflat gashi sun fi kowa zikiri sun fi kowa salati sun fi kowa bin sunna sun fi kowa ɗabi'a ta ƙwarai sun fi kowa bin asaru na annabi amma ga falallu ƴan ta'adda na zamani suna zagin bishu an ayyara hum ahlul jabdati ƴan gafala wanda ba su da hira sai ƴan siyasa sai masu kuɗi sai labarin sababbin motoci sai gidaje sai labarin a tariza kaza an ce kaza sai labarin kasa kaza an yi kaza wannan in za su awa ashirin da hudu billahi da ba za su iya fita cikin irin wannan jira ba ba su san Allah ba ba su san Allah ba balli su da ba su ba idan ka ga sun kula Allah ko Allah ba an zo wurin wajiba da ko an zo wurin sallah kuma a wurin wajiban ma da sallah a baki ne amma a zuciyar wannan jira ta suka a dandali ita ce a zuciyar su ne ba suke so su ba halin lahi tsoro a wannan zamani in ba ka gane ba sun su birkita ka in ka gane sun ka ɗauke ka gane a ce hayaniya ne kawai gara ta cinye cikin tari ya cinye a waje ne kake ganin su amma ciki ba kuma da za ka tsan numfashin kai ba tsara kai da ka fita da la ilaha illallah salatul fati ta ratsa ka hizbut tauhid kamar in kai kaki ba da mutum kai ta kana ba ta lokaci wurin siyasa kawai ɗan hayaniya ma da ba abin da suka iya sun karanta jarida su ne za su ruda ka wallahi ina faɗi ne dan samari su ƙarfi so kai su gane wannan zamanin warki yayi yawa su cire tsoro a cikin duk wanda ya zo da rudani ya zo zai wa ɗari a wani hauta ko wani tsila a yi maganin su kawai. ko da kake sa shi ibrahim ya gaya mana wannan ahalin gwamnati su ce sake allazina lam yarfa'u li sha'anil imani ra'san waɗanda in ana magana shi da kusa da kai ba su ne waɗanda na fara kawo musu labarin su ana an yi layi ana ne ana ana ana rabon kuɗi billahi da zila ila illa in aka yi layi ana rabon kuɗi da annabi zai zo ta ce su gane su sai ibrahim yana biye da su na rantse maka da Allah in ya wani kato ito ya hango in ya sun ta ba zai ƙara ɗaguwa ba sai ya amshe su Allah sai ya amshe su da wani zai taɓa shi zage su zai ya ce an gama ban gan su ba ne dole sai na karɓa in kai hajiya da za ka je wurin ka je ka zauna har ka wuni wallahi ba za ka yi sai dai ka ga ce ya fi sabon gida ya canza mota ba ya san fitowa cikin rana gida AC mota AC ya yi ta ya yi ƙaton ciki kuma ya mutu ƙasa ta ci ne a tuzo ne kuma ai ba ka da abin da za ka samu waya ba ba in za ka mutu ba saboda ne farkon ka maniyi karshen ka mushi to mu da muke la ilaha illallah maniyi zai ba mu tsoro mu da muke salatu fati da ma uguri ka mushi za ka burkita mu ne da ranka ba mu ka ba mu tsoro ba ne ka mutu duk mutumin da baya wannan harkar matacce ne Allah matacce ne to ya za a yi in ba lalacewa ba kana rayayye matacce ba ka tsoro to da ka yan uwa mu tashi sannan shehu radiyallahu anhu ya ce wa laysa lahum min al-tijani illa mutarratun akli ba su da komai a tijaniya sai dai tarbi kawai sai kake ganin tijana tarbin ne kawai na tijaniya da annahum ne su bi tijani ne sai ba ya ce wallahi ba tijana ba wannan da wani ne ya faɗa za a ce ba a yadda ba amma mai tsariƙar ne ya faɗa mai faida ya ce irin waɗannan mutanen da kake gani وهم وإن أخذوا التجاري فأخذت الليسوا التجاريين إن كذا سن كذا كذا كذا كذا ليسوا كيف لا تكون جيل هوشي كما تيار كتربية لا جا سبوا أطاع الدين الله musamman in suka haɗu da mutum ba iri na ba ko kuma su kama a gaban amma misali yanzu na rika kwandale nan karbina ko ga wata ko ka sha giya ka bugu ka mun wauta Allah ba abin da ba kai tunani ba kuwa. Sai za ka yan uwana ku dage samari ku zama ku tsaya tsayin da ka san samun jarida. Ka faida ba shakka ba ku kuma ku yi kokari ku nemi ilimi sosai kuma ku san jarida sosai kuma ku rika ziyarar salihai. Amma irin wani hayaniyar zamanin nan da kuke ji duk ku fita wannan haka. In kuka san mutum yana da irin wannan ra'ayi-ra'ayin na wannan rene-renin game da sha'anin faida da jarida ko kuna wasa in kun gaishe ku cire wasa in ma ana dariya an gaishe a daina dariya dan kar ya kawo wasa a wuri ba ka ba wallahi sai zai wulakanta ma zama in ka babban lamari da ka ɗauke shi da mahimmanci sai zai yi nuna ma ba komai bane to shi ne ma'anar kawaitu na lallabe wuta hanku na sauƙaƙe a ɗarika hanyar saduwa zuwa ga Allah da kullum muridin wasi amma ba da kuwa ba dukkan mai neman saduwa fil haqqi da Allah fil haqqi kuma ya zama da gaske a shi kaga ba kowa bane ke yin abin da gaske shi yasa shi yake sai wanda yake nufin Allah da gaske dan wani ne yake ba da gaske ce amma ko ba da gaske ce wani kawai ya ga cewa an shiga gari ga ana samun girma ne wani ana bin faila wallahi wani ba abin da ya dame shi ya shiga ɗakin shi wani makiya su ce amma sai shiga cikin yan faila ya taba hamuna amma a zuciyarsa wallahi baya ta shi kawai ya tabbata ne ba a samun kuɗi sai an bi shi sai an yi magana faila sai an yi jabai cikin juwa ne ake kawo kuɗi sai an jabai cikin juwa ne ake bada kujera haji sai da ka sai zo a zuwa ta kwanta ta bai shi a hada ce wurare a ringa yanko dai a ringa yanko maganganu amma a zuciyar ba shi ne ƙarya ne masu zauki da sun ji sun san ba shi a magana amma suke gamsuwa amma mai zauki ya zo ta yaya matsalar shi take fitowa ba mai ko ba shiri wannan bakin ba bakin Allah ne dama shi ya ce kalamu la la yafhamu illa jasadin madadina maganar mu fane sun tafsir tafsir madadin jikin mu saboda yan wa daji saboda haka shi ne ma'anar na nan na na sauƙaƙe ga dukkan mai nufin Allah wanda yake neman Allah amma ya zama daga sani
tawaitu
sai ya ce na nan na biyu kada tilawari ibadun dukkan halittai halittun Allah alhisiyyat wal ma'anawiyyat halitta Allah baki ne na nan da dai ibadun kulliya baki ne ya ulwiyya wa tiyya shine ma'anar kulliya na nan da dai ibadun halitta na zahiri da na batini samman su da kafan mala'ikun su da rawanan mutane da aljanu dabbobi da tsuntsaye itatuwa da tattai da tekuna da sandararru abubuwa irin su duwatsu da asai bakwai da sammai bakwai da al'arshi da abin da yake cikin al'arshi na halitta da kursi da falakil adlasu da falakil kawakil salita da alal ardi shamsa mati da alal tsaukil aksari da alal kurusiyin da alal sifatiyin da alal fatiyin da alal baka'iyin da sama'ud dukhan وسماء الماؤون وسماء الزاهرة كأبسط المرفوع وسماء الزاهرة وسماء ذات البروج وسماء الخالفة dukkan su ya nan na dai ibadunsu in ka ga dama ka yadda in ka ga dama ka zumbara baki ka ce shi mansu ne ya faɗa wa sama'ul ajiba ya nan na dai ibadun sama'ul ajiba ya nan na dai ibadar alfi itlaqi ya lallabe ibadar arshul karimi ya lallabe ibadar arshul majidi ya lallabe ibadar arshul istiwa'i ya lallabe ibadar arshul rahman ya lallabe ibadar arshul azim ya lallabe ibadar arshul kasbi wal qabai ya lallabe ibadar rafraful akhdari ya lallabe ibadar da bukata ta da ta dauki annabi muhammad ya lallabe ibadar da aljanna take da wanda yan aljanna suke ya lallade ibadar da wutar jahannama take ya lallade ibadar da kafiri yake yi ya lallade ibadinka da na ubanka da na uwarka da na masoyanka da na makiyanka ko ka yarda ko ka yarda mun fada shi ya fada yi sawaitu ibadatul awalim kullaha kullaha waɗannan duk ba wani ba ne ko ne ne ne fito masu a illa kawai ka gama bakin ranka kai ta zumbara baki kana kula kuni ba a mutu da mu mu je karatu hukki rasulullahi to kamar an tambaye shi dan ya sani akwai mun kirai ya sani wallahi yace bi hukki rasulullahi da koyayyen manzon Allah ne haka rasulullahi kuma da Allah sai ne ina ne manzo Allah da sai ba al'arshin nan da muka ce ya nan da ibada ta ki ba da takalli Allah bai baka shi ba she yace to ni na sunan annabi kuma na yi wannan aikin ne da kan annabi Muhammad ko sai ne ya rage ku ko da ka ya rage dan bakin ciki ya mutu kawai
ahmada mafi goce na halitta zai rubuta ma'abocin ɗabi'u guda ɗari uku da Allah إن لله تبارك وتعالى ثلاث مئات حسن من تخلق بواحد منها أدخله الله الجنة Allah yana da ɗabi'u guda ɗari uku duk wanda ya sabanta da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un Allah zai shiga aljanna to annabi ya cika ɗabi'un duka sai sa Allah ya ce masa wa innaka la'ana khuluqin azim
awaitu sai ya ce lanan nabi noma la'arifina ilimman masana Allah baki da bi afla baki ɗayan su ka san masana Allah masana Allah baki ɗayan su sai ya lallade ilimman su tun daga sida su kafin jidani abul hasan shazali abul abbas al-mursi sayyidi ahmad al-badawi abul qasim al-kusayri ibn al-arabi al-hatimi سيدي أحمد البدوي سيدي عبد الرحمن المكتوم أبو يزيد البستاني أبو القاسم الجريدي سيد الإمام الجمهور المصري duka waɗannan manya-manyan kudufa a fakko madayar tijjaniya sai bi alil harazi sai har ilin mai sai tijjanin ma ya danna sai a sai zo ne kuma eh ba arifi ne ce ba tawaitu ulumar arifi ne bi asriha wallahi har ilimin su tijani na katiliya karama mai dugo da na katiliya babba da wadda aka hauta cikin almuharram da wadda aka hauta cikin watan safar dukkan suna cikin zuciya ce ibrahim ko ka yadda ko kada ka yadda ya rage naka mu dai mun yadda tun kamu mu zo nan wurin ba saboda haka ya lallabe ilimman sai ali harazi ya lallabe ilimman sai ali tamasi ya lallabe ilimman sai muhammad al-ghani abu talib sharif al-hasani ya lallabe ilimman sai muhammad al-hafiz al-alawi na musaniya kakan shekhani ya lallabe ilimman sai sufairat ya lallabe ilimman sai umar al-futi mai sifofi a dakar ya lallabe ilimman abbas ibn al-ghazi mai tarin albarka ya lallabe ilimin waɗannan su ne ba su wannan in muka dawo Najeriya waɗannan dama da almajirai ne waye ba almajirin su wanda ba almajirin sa ba to wawa ne ba wawa yake magana wawa ana magana masu hankali ba ta kiyaye su ba hawo ba eh da ba Allah yana ga ce kullu su ba hawo minan nas ma wanne ne ko ga yi ne wa ga ga saboda haka wannan ana magana ne da ukalawu ba su hawa ba dama wawa ne sai je ka duba qur'ani za ka ga abin da Allah ya faɗa akan annabi Isa ya magana ne kyau akan wawaye yace Allah ya bani damar in bude idan makafi Allah ya bani damar in bude hannun kutare Allah ya bani damar in miƙe kafar kuraku sai Allah ya bani dama in an mutu ma in tayar amma na yi ƙoƙari na yi ƙoƙari na kasa warkar da wawa to ban ne wato waye zai warkar da wawa duk mun kire shi Ibrahim wawa ne wannan to wa zai warkar da shi to da haka sai ya kyale shi kawai ta wawan ne shi kawai har ya mutu in yi sa'a ya haifi masu hankali in bai sa'a ba kuma ya haifi dolaye ka san wawa ne ta shayewa dole ya yi wa shi kuma dole in zai haifi sai ya haifi ta shayewa shi kuma shata ta in za a zuwa ya za kare waka ne yake tafiya kullum fitan miya
ko kamar an tambaye mai na mishi da aka ce shekul islami mun ji duka abin nan da kawai ya aka yi sanan na da ilimin waɗannan kusurban kusurban halitta malaman zahiri in sun ganka su ce shaikun islami suna faduwa waɗannan arban in sun danga su ce shaikun alami suna faduwa wai yaya aka yi haka ne so ya ce ku saurara ku bishammiya rayyal mustafa da shashshakar ƙarshen mustafa na sha ƙamshin mustafa tun kan zefin makafiya ba a wannan duniyar ba na sha ƙamshin mustafa to shi yasa sai na kwashe ilimin duka kun ba raba ba daga wuri na ne tafarraqat qulul khalaiq fama zarratu illa wa hadat qismati eh daga ni ne
sahib sirki ma abokin gaskiya na tun haƙƙi da haƙƙi ce awaitu to kai ba waɗannan ayyukan ba kawai ba dai ba wani ku ji na ƙara nan da wasu abubuwa eh to yace na nan da dai madiya almadihina yaban dukkan masu yabo su hasaru su abu su gasunan su su su imamul buyasiri su sai da yusufun da bahani da dukkan masu yabo duk wani wanda ka san ya yi manzo Allah to gaba ɗaya na nan da ɗaya ba jami'in to yace wallahi ban rage kowa ba har hasanu da annabi ke tsora shi akan mimbari ya ce wa ke ni hasanu ba ka annabi ce ba annabi zauna hasanu yana yabo annabi yana rangaji yana yabo har ma ya san annabi yana faduwa da kafaɗai annabi ta ayyana kallahu da ruhi to shi ya ce kai hasanu babba ne har annabi ya bashi bargo sayyidina abbas ya yi yabo wane ma ya yi yabo wane ma ya yi yabo wane ma ya yi yabo amma karanta yabon su duka ka taba ji sun ce huwal kullu minhum kullu ka taba ji sai ni wallahi haka ya mai yabo da wannan shi imamul husi ma ne kama bulagul ilmi fi annahu basharun to ayya so yace fa amadu kullu zati wa zati kulluha tasawa ala idraki al-qalb wahida ba ta ce ba sai ce kai to wai ma ta ba zan ci sai ba Allah ba bayan lahu ra'asu minni والمهيا وكلكلي وبدني ورجلي والفؤاد وما هنا وسالفتي أو كائني ثم جانبي فقدي لخير الخلق فلها المجاهلة وسالفتي أو كائني ثم جانبي ولا هلول ولا أولاد هذا ولا هلول تشوف صلاة في دمها تشوف عبد العهد جاءنا iyalaina wala nuna iyalaina wala auladu da ƴaƴana wasabu da sahabbaina wama wasabu summa ma hawa an muni mulkan sannan duk abin da hannuna ya samu na mallaka na wani kaina duka na ba Allah Muhammad wama kana da har garkan dabbobi na ma na ba Allah Muhammad in ka ga an kamo dabba za a yanka annabi Muhammad za a yanka ba da hakan sai da ka shine ba nan awaitu madiya almadina wannan duka wallahi muna takaitawa abin da nake so in fada da yawa abin da yasa ina murnar dawo shi Salahuddin eh ba na so in suka abubuwa amma na yi niyyar baiti ɗayan nan na awaitu wata hantu ɗari ka sai na faɗi ɗari uku ɗari uku da talatin da uku waɗanda annabi ba sun faɗi wallahi na na yi niyya sai na zame su ɗaya bayan ɗaya kuma ka ji yadda aka shehu ya lallaɓe kuma mai magana yadda ɗariƙar take da yadda hayaniyar nan na zamani ke abin da zan ce gani ina yawan tsayawa na karanta zamanin ne gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni na fahimci wani zamanin da irin rudani da rashin ciwo 'yan zamani da kuma abin da suka so su sai sa nake so ɗan uwana mu tsaya tsayin daka mu daji mu daji da neman ilimi mu nemi ilimi don Allah kuma mu riƙe wannan ɗariƙar tamu da kyau mu tsere ko ko wani hayaniyar shi Ibrahim ya ce da yawa wa'azi da kake ji yana fasa zuciya akwai wa'azin da za ka tafi da ɗan hajjiya zuciyarka da ka je ne sai duhu ya fita zuciya akwai da wannan wa'azi lawan ka taso cikin farin ciki sai ka taso cikin bacin rai an bata ma zuciya sai sai ka an karkatar da shi wani wuri daban sau da ka shi sa muka takaita haka
bi ainin lihayi kamar an ce shi ya aka kanan da ne yaban su hassan su imamul busiri su ka'abu da manya-manyan sahabbai da manya-manyan waliyai kanan da ne yaban su sai shi da ainihin lihari da ainihin haɗin kuriyar zaki to ka san haɗi shi a to shi ke nan ba sai ka gano sauran bayani ko na asiri in ka ce wani asiri ko na bai san asiri saboda bai samu da irin wannan karatun ba sai ɗaura ko nema asiri ta ba ka yin zamanin nan ko ne asiri ai shawar asirari ai na ko ne asiri ko an ce na asiri kai abin da ba
رشد الامر to shi ne ruhin ma'adocin umarni والخلق da kuma halitta dama alalahul khalq wal amru shi yake to da ruhin alalahul khalq wal amru nan ne dai madihan madihi wallahi wannan na ce za a fassara shi amma wallahi zan fassara ko za a yi yakin duniya na uku a Najeriya billahi lazi sai na fassara amma ba yau ba za ka gani ya da gani ko da ke sai salamu ya huta yanzu ya dawo ga gajiya ga nauyi ga abubuwa ko da ke sai na cikin hadaratul fasi to sannan ne za a yi wannan karatu wallahi sai mun dauko tun daga qur'ani ko sai mun fasara menene ma'anar alalahul khalq wal amr sannan mu ji da ainihin liha'in ruhi bil amr wal wal khalq duk za mu zo mu fassara shi amma yanzu da an fassara kuma a ga za a shiga wani wadi daban so yake sai an shiga cikin madrasatul farki ranar da za a fassara ya kamata ranar kowa ya sha madara eh ka san ka sha madara za ta rinka jin daɗi a zuciyarka to ina so duk ran da za a yi za a farar malam bakir zai sanar ranar kowa ya sha madara da abin da sami wa kuke ganin ce nake wannan karatu ina yawan shan madara ne shi ya za ka ce gani shi ya za ka ce gani ko zagin da za ki yi kasa san algaita ka ga an busa algaita ka ga yadda ake a fada ko kuma idan aka busa kaho ka zai ka yan farauta su to haka nake ji in na ji ana irin wannan kuna gurin ana irin sai in ba ƙara zuga sai in ƙara tashi na ya fi shakin turmutu ya zo kiran.
الا
Ana ce yake kai saurara almajiri na majina saurare ni da kyau.
فاسقني جهرا To wannan ba namu bane. Ana ya ubangi. Ana ya ubangi.
فاسقني Ka shayar da ni ya Allah.
جهرا Amma ba a boye ba. Ka shayar da ni a gaban malayu. Da rawahanai da mutane da aljanu. a gaban al'arshi da kursi da lau da kalabu a gaban wuta da aljanna a gaban makiyana da masiyana kamar an tafi ne za a shafe kai مدام محبة الأمين yake cin nan ta soyayyar aminun lahi ka shaye ta ni biya sai idan ka shaye ta ni a goye ba za a gane ba na so sai ka shaye ta ni ta harakan a gaban kowa jarin kowa yana gani za ka shaye ta ni الذي يمشي بعقلي aminin layin nan da izo ya tafi da hankali na فلم يبكي ya rage min komai ba annabi ya zo ya kwata hankali na ya tafi da shi isra'i da miraji a gaba na aka karɓo sallah aka karɓo ɗariƙa aka karɓo hakika to ba yaushe manzo ya samu karatu kawai da haka ka gani ai ba karatu ne allazi yanzu bi aqali falan yusi yanzu bi aqali ne tafi da hankali na falan yusi bai rage komai ba bai ban mun komai ba ko da ka da aka ji aka cika hankalin tun kafin kowa ya fara sallah ni na fara tun kafin kowa ya fara zikiri ni na fara tun kafin kowa ya fara san annabi ni na fara ko da ka ce tashiri awsaful amin ya annaha adimat kullin sawa ahmad yusriku to ya za ka yi da wannan ni ina ganin ko abin da ya kamata a yi kawai a tara jimani a kona kawai Allah kuwa wanda ba ga muku a hada jimani a kona ko da zai kori ba mun riga mun hada su mun hada su da ta sai ni sun zubo su kawai ba shi ke nan ba kuma akwai wasu yara suna nan za a haife su da haka ƙurani za a dinga haihuwa Allah fa suna nan zuwa idan suka zo a nan ne za ka san me ake so faida wallahi tallahi wa marratan ukhra tarawla ajaban wallahi za ka gani nan gaba za a rinka haihuwar ƴaƴa ne da abin a zuciya ba wani bane zai fita musu balle wani ya hada su ai ka gane ne ma a yi ma burki wai ana tunani an koya ma ne ko to haka na zo sai ne kuma ba wanda ya koya mun haka aka fice ni kawai kamar yadda ke yi su kuma da hashimi ni ba wani bane ya koya mun san annabi da haka haka a jibilla ta ne haka aka yi
rasulun manzo ne aminun amintaccen Allah akramul kalkif mafi girman halitta Allah baki daya daga hadratin rahman a cikin ranar ubangiji ar-rahman ya fi kowa zirabti ma'abocin wato yagawa walfati da kuma ɗaukewa shi ne ma'abocin fasawa da toshewa wannan yana daga cikin ilimman sufai yana daga cikin ilimman da ake so idan malamin shari'a ko malamin zahiri zai yi kuka ko zai yi inkari ake so ya san su ko da ke yanzu wannan zamanin babu ana so ka san me ya suku me ya sahu me ya sahu me ya sudoku me ya ratku me ya fatku menene huduri menene shuhudi menene menene mu'ayyada me muhabara me mushahada menene saku menene mahaku menene shakku menene shakku shakku duk baka san wannan ba ma ka iya misali wai da yawa an ɗauka wai tasawufi sufanci a littafi ya ke samu sai a ɗauko littafi ai ga shi ibrahim kaula ya ce kaza ko tijar amma ka san wani abu wanda ya yi nisa a cikin littattafan da ya ji ya san an tsallake wani wuri ba a ɗauko daga wurin ba dan akwai wurin da wannan ya tsallake in aka tsallake kashe mutum zai faɗi dukkan irin wannan bayanan sun yawo sai a tsallake sai a zaɓa wani wuri kamar yadda kake gani mun fure su cewa da wani ma'ani za ka ayi sun ka salatu za su yawo qur'ani in da gaske ne a ko daga tushen magana ba saboda haka yan uwa ku dage wallahi tallahi rayuwa tana da tsawo kuma ba ta da yawa saboda haka mu dage sosai ni gaskiya a cikin gari da tijaniya musallama wa Allah kanmu kamar yadda shi ba larabe ne wuta da mu
jamilun manzon na babba ne jamilun kyakkyawa ne kamilun cikakke ne bai da na ƙasa kuma bashirun annabi mai albishir nazirun annabi mai gargaɗi ne mutahun annabi abinci ne illa bil haqq yo ko dai ka sassa ba baka bi ba baka bi wani a wurin yaƙi ya zare takobi ya ɗaga manzon na ce wane sai ya yi wani zai kaɗe ne da annabi sai ya ka takobi kafirai suka ta kai yaya ta zara ta gobe kana ganin irin wannan yaki yayi zafi kaza yace wallahi ba zan iya faɗa da shi ba gida nan ba abin da shi ta aikuwa ya ce mutum ya mutu da ya zai yi yaki kawai ya juya ya goma gida ana dawa ya zai mutu dinka to da ɗabi'a ake jan mutane ba da wa'azi ba mafi yawancin masu wa'azi ba wanda ya je su mugunta za a ga mutum kuku amma wani malami ustaz ustaz kuma billahi da su mutu ne ba na wasa to wannan rin zamani ne kan ciwa-ciwa mutu azali makanye shi mai gari ya kuma shi da wani ustaz wani ustaz wani aka matsa ma a ce mukaddam gobe kuma a ce shayar wallahi wannan wasa da gari ta shi ya sa ‘yan uwa Allah dai ya taimake mu kuma Allah ya amshi addu'a maula ku shakala wuri ni ina mamaki ina tunani yanzu idan yanda samari matasa da suke da irin wannan imanin a zuciyar idan shekarun su ya ta ya kai irin wannan shekarun dan Allah ina tunani wai zai zo da irin wannan warke abin da zama kai warke yana ta tafiya ta saboda yarinta ne da shekarun sun yi kaɗan da yawa amma a ce misali shekarun sun ja waye zai zo da irin wannan wargin haka kawai iri iri muna ji muna gani shi ibrahim sai kaza zuwa ce ba haka bane a zo a kawo ƙarya kuma ya dole ka shiru in kai magana a kira mara kunya to billahi da bilala illa wa abu ɗaya kawai a yi addu'a kada mu girma amma wallahi wallahi idan shekaru suka ja zan ga mara kunyan da zai zai da wannan saboda haka wannan ba wasu ba na kowa ya zama haka kowa ya zama haka kawai kowa ya ware zai zama haka kawai amma ba ku lura da karatun ku lura ku lura ku tsaya ku ji ba rashin kunya ba kun gane